أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman mu na takwas a cikin karatun wannan littafi na bana sannan kuma yau muna ranar takwas ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu daidai da tara ga watan afrilu na shekara da shekara ta 2022 miladiya muna cikin kitabul hajji babu wujubil hajji wa fadlihi wato babin da zai bayani akan wajabcin aikin hajji da kuma falalarsa za mu tashi daga kan hadisi na 2275 wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju al-mabruru laysa lahu jazaa'un ila al-jannah wani hadisin shi ma karɓar sa hanyar sir na abu huraira idan allah da bada gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ila al'umrati tsakanin umra zuwa wata umrar kafaratu lima bainahuma kafara ce da abin da ke tsakankanin su wato idan kai umra bana baɗi ma ka sake ko wata baɗin ka sake yi to duk zunubin da ke tsakani allah ya yafe maka wal hajjul mabruru aikin haji kuma mabururi wato wanda ba a saba wa Allah cikin shi ba laysa lahul jazaa'u illa aljanna ba shi da wani sakamako sai aljanna mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado kansa kuma ila yau Imam Malik ya kawo shi a cikin muwadda da Imam Ahmad dan Hanbali da kuma ashabus sunan wato Abu Dawud Tirmizi Nisa'i da Ibn Majah wannan hadisin yana koyar da mu muhimmancin a bibiyar umra bayan umra kuma ya zo a cikin wani hadisin cewa ita umra tana kore talauci tana da falala mai yawa kwarai da gaske walantana kuma shi aikin haji gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara cewa mutum ya aikin haji kubutacce wanda a cikin shi ba saba wa Allah ba to insha Allah bai da wani sakamako si aljanna wa an Aisha radiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري وانا حديث an karɓo shi hanyar ɗana Aisha radiyallahu anha ta ce na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi naral jihada afdalul amal ya ma'aikin Allah muna ganin jihadi shine afdalul amali wato mafificin aiki afala nujahid shin mu ma mata ba ma je mu yi jihadi ba faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce mata lakin na afdalul jihadi hajjin wabro ice mata bari dai shi ne a mafificin aikin jihadi shi ne aikin hajji kubutacce wanda ba a saba wa Allah cikin shi ba imam al-bukhari ne ya rawaito hadisin kuma cikin wannan hadisin akwai hujja da ke nuna cewa lallai aikin hajji ya fi falala fiye da jihadi kuma cewa shi ma aikin hajji yana daga cikin ayyukan da za a ce fi sabilillahi wa anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ma min yawmin aksara min an ya'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi arafat rawahu muslim wannan hadisin shi ma an karɓo shi daga nan Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin aksara min an ya'tika Allahu fi abdan minan nar babu wata rana wacce Allah yake yawan yanta bayi daga shiga wuta min yawmi arafa tafiye da ranar arfa wato ranar arfa ita ce ranar da Allah ya fi yantar da mutane mafiya yawa daga shiga wuta suke shiga aljanna rawahu muslim muslim ne ya ruwaito shi kuma wannan hadisi yana nuna mana falalar ranar arfa kuma cewa rana ce wacce ake fatan samun karɓuwar dukkan addu'ar da ka da ka yi duk abin da ka roƙa Allah zai amsa maka sannan ga kuma gafarar zunubai domin a wannan ranar ranar arfa wato rahamar ubangiji sauka take kamar kamar mamakon ruwa kamar irin ana ruwan nan na lokacin marka marka irin ruwan nan wanda in ana yin shiga kamar ba za a ɗauki ba saboda irin yadda rahamar Allah take zuba irin yadda Allah yake shafe zunuban bayinsa a wannan ranar an ce shi dan dora hannu yake aka yana kururuwa yana ihu saboda bakin cikin ana gafartawa ƴaƴan Adamu zunubansu shi kuwa aikin hajji wato mafificiyar ibada ce dukkan annabawan Allah kusan babu wanda bai aikin hajji ba waɗanda ba su yi aikin hajji ba daga cikin annaba kusan ƴan kaɗan ne in ma akwai su annabi adam da alayhi salam ya tabbata a cikin hadisi cewa sai da ya jera shekara arba'in duk shekara yana yana zuwa aikin hajji daga ƙasar hindu can inda yake yana tawowa zuwa ɗakin allah mai alfarma ya zo ya aikin hajji kuma a lokacin da ya fara zuwa ɗin ya zo aikin hajji sai da mala'ika jibril ya gaya mishi ce ya kai adamu wannan gun da ka zo kai aikin hajji tun kafin Allah ya sauko da kai nan duniya sai da wasu daga cikin mu mala'iku suka shekara dubu saba'in suna zuwa suna aikin hajji suna dawafi a wannan daki shekara dubu saba'in sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantattun hadisai da yawa cewa ya ga yakan gaya musu ya ce kamar ga, kamar yanzu na gashi nan kamar ina ganin annabi salihu akan raƙumansa sanda ya zo yi aikin hajji yana gaya musu annabi adam annabi adam ya aikin haji annabi salihu annabi hud annabi musa annabi ibrahim duk waɗannan annabawan duk sun je sun yi aikin haji saboda haka mafificiyar ibada ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayyidina abdullahi dan abbas idan Allah da bada gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadana yin umra a cikin watan ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i tana yin daidai da aikin hajji ne alada ko kuma tana yin daidai da yin aikin hajji wanda aka yi shi tare da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tilka shi lalle lada ya, ya lada ya yawaita a ce ladan ka same shi kamar wanda yi aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga abun ya abun ya yawaita mutuka Allah ya bamu wannan falala bayan wannan akwai wata ruwayar ta sayyidina Anas bin Malik umratun fi ramadana ka hajjatul ma'i yin umra a cikin ramadan kamar yin aikin haji ne tare da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu anna imra'atan qalat ya rasulullahi inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yasbutu ala rahila afa hujju anhu qala na'am mutafaqun alayhi wannan hadisin shi ma an karbo shi hanyar sirna Abdullah dan Abbas yaddar Allah ta bada gare shi yace wata mata ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj hakika lallai farallar Allah da ya farlanta wa bayinsa game da aikin haji adrakat abi ta riski mahaifina shekhan kabiran alhali yana dattijo tsoho wanda ya tsufa sosai la ya sabutu alar rahila ba zai iya tabbatuwa akan abin hawa ba in hau abin hawa ba zai iya zama ba afa hujju anhu shin da na iya yin aikin hajji a madadinsa qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata eh ka yi wannan hadisin dalili ne akan halascin aikin hajjin mace bisa namiji wato idan mace tana da ɗanta ko mahaifinta ko mijinta wanda ba zai iya zuwa ya zo ya aikin hajji ba to sai ta yi mashi wannan yana nuna halascin idan mutum yana da wata larura wanda ba zai iya zuwa ya aikin hajjin ba kamar makanta ko raunin jiki ko gurguntaka ko kurumta ko kuma yanayi haka irin na kuturta ko da cuta wacce ba zai iya tashi da kansa ya je aikin hajji ba amma yana da kuɗin sai ya ba wa wani wanda ya taba zuwa sai ya je ya mishi wa an laqid bin amir radiyallahu anhu أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الزعم قال خج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود وقال حديث حسن wannan hadisin an karɓo su hanyar sirna da ƙiɗu bin amirin bin sabira radiyallahu anhu wannan babban sahabi yana daga cikin sahabban da suka zo daga baya baya suka shiga addinin musulunci kuma suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dan zauna na wani lokaci ibn abdul barr yace laqid bin amir al-aqi al-uqaili al-kunyasa ana ce shi abu razim yana daga cikin mutanen da aka fi kiransu da alkunyarsu har ma ba a san sunan shi sosai ba sai sunan alkunya din ana kuma ce mishi laqidu bin sabira wai da muka karanta wani hadisi shi a baya ana kuma ce mishi laqidu bin muntafiq kuma daga cikin waɗanda suka ruwaici hadisai daga gare shi akwai dan shi mai suna asim bin laqidin da kuma dan dan uwan shi waki'u bin adasi da kuma amr bin ausi wayannan duka suna daga cikin almajiran shi waɗanda suka ruwaici hadisai daga gare shi ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala ya ce ina abi shekun kabir ya rasu lallai mahaifina dattijo ne ya tsufa sosai la ya sa'i ulhaji ba zai iya yin aikin haji ba walal umrata wala aikin umra ba zai iya ba wala za'an wala tawawa zuwa gare su duk ba zai iya ba ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi hujja an abika wa tamir kaiwa babanka aikin haji sannan kuma kai din kai umra imam abu dawud ne ya rawaito hadisin da kuma tirmizi kuma ya ce isnadin hadisin ingantacce ne hadisin yana karantar da mu halascin yi wa wani a tsoho ko wani majinyaci umra an sa'ib bin yazid radiyallahu anhu qala hujja bi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada wa ana ibn sab'i sinin rawahu al-bukhari wannan hadisin an karo shi ta ta hanyar sai na as-sa'ibu dan yazidu radiyallahu anhu yace hujja bi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi aikin haji tare da ni wato an kai ni gun aikin haji na yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'i a aikin hajjin nan na ban kwana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a shekara ta goma bayan hijira wa nabnu sab'i sinin alhali ni ina dan shekara bakwai rawahul bukhari bukhari ne ruwaito shi wannan hadisi yana karantar da mu halascin yin aikin haji da karamin yaro kafin ya balaga amma malaman fiqh suka ce in an yi aikin haji tare da yaro karami wanda bai balaga ba to wannan din bai dauke mishi farillar aikin haji ba duk da haka dai yana nan ana bin shi wannan farillar wancan da yayi kamar nafila ne dan haka duk lokacin da ya girma bayan ya balaga wajibi ne gare shi sake komawa ya sake ya sake yin aikin haji wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban fi rawha fa qala man alqawm qalu almuslimun qalu man anta qala rasulullah فرفعت فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر rawahu muslim wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayyidina abdullahi dan abbas idar allah ta bar gare su annan nabiy sallallahu alaihi wasallam laqi rakban bir rawha lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wasu karafka wato wasu mahaya a wani waje da ake kiran shi rawha'u fa qala sai ya ce musu manil qaum ku su wane ne waɗannan mutanen qalu al muslimun suka ce mu musulmai ne qalu man anta suka ce kai dan wane ne qala rasulullah yace ni ne manzon Allah farafa timra'atun sabiyan sai wata mace ta dago wani yaro karami fa qala sai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ali hadha hajjun shin akwai wajibcin aikin haji akan wannan yaron ya iya wannan yaron ya iya yin aikin haji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am kwarai ko zai iya yi walaki ajrun ke kuma kina da ladar wato da alama yaron nata karami ne rawahu muslim muslim ne ruwaito shi hadisin yana nuni da cewa ya inganta yaro karami aikin hajji ko da a ce ya kai yadda zai iya gane abubuwa ya bambance su ko da bai kai ba wato ko da ya kai irin shekara goma ko shekara sha biyu ko kuma bai kai hakan ba yana kamar ɗan shekara biyar shida haka matuƙar dai sauran abubuwan da alhaji ke yi wani shi yaron ba zai iya ba kamar zuwa a je a yi jifa da kuma yin ɗawafi yin ɗawafi a lokacin da ake cikin matsatsi to waliyinsa zai taimake shi ya je ya yi Ka- kamar jifa wannan za a iya zuwa a yi mishi amma kamar ɗawafi wannan sai dai a kai shi a je a yi tare da shi ana nuna mashi wannan shine abin da jamhurin malaman musulunci suka ce sai dai malamai duk da aka sun ce wannan bai wadatar da shi daga ainihin farillancin aikin hajji ba a kan shi wajibin shi ne idan ya girma kuma ya je sake yin wani aikin hajji وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رهل وكانت زاملته رواه البخاري قوله على رهل أي على أتب الراهلة وكانت أي الراهلة زاملته والزاملة البئير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولابن ماجه حج النبي صلى الله عليه وسلم على رهل على رهل رس وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم ثم قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وانا حديث عن كرؤوس عنير سيرنا أنس عن مالك رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيكن حجي أكن تاقوى أبن هوا وكان الزامرة وداكتن تي إتوانا أبن هوا tana ɗauke da abincinsa da abincinsa da komai nashi rawahul bukhari bukhari ne ruwaito shi haka nan akwai ruwayar ibnu majah yace hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahalin rasi wa madiwatin la tusawi arba'ata dirahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji akan abun hawa sannan kuma da irshin fada haka akan abun hawa wanda duka duka kudin ta bai wuce dirhami hudu ba kudin ta ba zai wuce dirhami hudu ba wannan yana nuna mana ɗanƙan da kai irin nashi sallallahu alaihi wasallam da bai ɗauki abin duniya a bakin komai ba kuma ya kasance yana yin addu'a yana cewa alamar alhu ya Allah ka sanya wannan aikin hajjin nawa hajji kubutacce wanda a cikin shi babu riya babu sum'a alamar alhu hajjan la riya an fihi wala sum'a Allah ka sanya wannan aikin hajjin nawa ya zama babu riya a cikin shi babu kuma sum'a wato jiyarwa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت أكاز ومجنة وظلم جازي أسواقا في الجاهلية فتعسموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري وقال أبو عبيد أكاز صحراء مستوية لا جبل فيها ولا علم wani hadisin an karɓo shi hanyar sayar na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace kanat ukazu wa majinnatun wa zulma jaz aswaqan fil jahiliya da ukazu da majinnatu da kuma zulma jaz sun kasance kasuwanni ne sunayen kasuwanni ne na zamanin jahiliya fata'assamu an yattajiru fil mawasi sai mutane suke ji kamar laifi ne a ce sun yi saye da sayarwa a lokacin aikin hajji fa nazalat sai aya ta sauka take cewa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ai babu laifi akan ku dan kun nemi falala daga ubangijinku to daga nan ne sai mutane suke suka ci gaba da yin aikin haji kuma suna dantawa da kayan sayarwa rawahul bukhari bukhari ne ya rawaito wannan hadisi abu ubaid ya ce okazu kasuwa ce wacce take cikin sahara wanda a cikin ta babu babu duwatsu kuma babu wata alama wani bayyana najrin wa ta'if tana tsakanin kasar najadu da kuma garin ɗaif wa kano ya kamu bi hassu fi zilƙada na hawan min nisfi sharin ya kasance ana tsaye da kasuwa a cikinta a cikin watan zilƙada kusan rabin wata rabin wata guda sama ya tuna mawdi'an dunahu ila makka dan zai zo wani waje kuma wanda bai kai wannan nisa ba zuwa ga garin makka yu allahu suq majinna ana kiran wajen kasuwar majinna fa yuqamu fihi suq ila akhir shahr anan kuma za su tsaye da kasuwa zuwa ƙarshen watan ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له ذو المجاز daga nan waje safon waje dabdan nan din da ake kiran shi zul majaz fa yuqamu fi suq ila yawm tarwiya nan kuma za su tsaye da kasuwa ana ci gaba da saye da sayarwa har zuwa ranar tarwiya wato bayan ranar fita kenan zuwa filin zuwa mina sun mai yazduruna ila minan sannan daga nan kuma sai su wuce zuwa mina kuma wani hadisi yana nuna mana halascin yin kasuwanci ga alhaji a wajen aikin hajji wannan kuma baya kore mishi ingancin aikin hajjinsa kuma wannan duka yana mana saye da sayarwa a lokacin aikin hajji ya halatta a nan muka zo ƙarshen a kitabul hajji wato babin da ke bayani akan aikin hajji a cikin wannan littafin insha Allah idan Allah ya kai mu gobe a karatunmu na gobe za mu shiga kitabul jihad za mu shiga kitabul jihad goben Allah ya kai mu wato bangaren zai bayani akan falalar yin jihadi da kuma bayanin a shahidai da kuma ladan da shahidai suke samu a lahira da falalar yantar da bawa da falalar kyautatawa zuwa ga bayi da sauran dai baboba da dama insha Allah gobe in Allah ya kai mu dan za mu daura da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين